لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد انت- فقد انتشرت في الآونة الأخيرة بين شباب الأمة عقيدة منت- من- من- منحرفة تعرفها تعرف بعقيدة فيضة أو وحدة الوجود والتي تقوم على القول بأن كل شيء هو الله أو أن الله حال في كل شيء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وهذه العقيدة تنافد التوحيد الذي بعث الله به رسله وتنفي الفارق بين الخالق والمخلوق وهي من عقائد أهل الضلال كالباطنية وغلاة الصوفية الذين تأثروا بالفلاسفة والمتكلمين لقد جاءت نصوص القرآن والسنة بإثبات التوحيد الخالص لله سبحانه وبيان بطلان كل ما يخالفه فمن ذلك إثبات أن الله مستو على عرشه منفصل عن خلقه كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى وهذا يدل على أن الله سبحانه فوق خلقه بائن عنهم وليس حالا فيهم كما يزعم القائلون بعقيدة الفيضة إثبات الفرق بين الخالق والمخلوق قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله سبحانه وتعالى متفرد بصفاته وأسمائه ولا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا تحل ذاته ولا تحل ذاته شيء منه شيء منها ذم الغلو والانحراف في العقيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين رواه النساء وصححه الباني والغلو في التفسير الفلسفي لمعاني التوحيد يعدي إلى الانحراف نحو عقيدة الفيضة ووحدة الوجود وهذا حلق للدين الإسلامية كان الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان على منهاج وادهن في التوحيد قائم على التفريق بين الخالق والمخلوق ورد على كل فكر يخالف ذلك قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن عن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فالسلف الصالح لا يخوضون في فلسفة باطلة بل يتمسكون بالوحي الصافي وقال شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه عقيدة الحلول والاتحاد من أفسد من أفسد العقائد وهي مخالفة لما جاءت به الرسل كلهم أجمعون وهي أدل الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى أيها الشباب المسلم اعلموا أن هذه الدعوة هي انحراف عن العقيدة الإسلامية الصحيحة وهي وسيلة لتدليل المسلمين عن دينهم الحق فلا تغتروا بأقوال من يزينونها لكم بهجة يا عباد الله التسوف الناقي أو الإرفان فإنها من زخرف القول الذي نهى الله عنه قال الله سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوهون إلى أوليائهم ليجادلوكم فهذه العقائد إنما هي من وسواس من وساوس الشياطين التي تزين الباطل للناس حتى يضلوا عن التوحيد الخالص فتمسكوا بعقيدة الإسلام فتمسكوا بعقيدة أهل السنة يا عباد الله واقترأوا كتب السلف الصالح وخذوا العلم من العلماء الراسخين وابتعدوا عن أهل الأهواء والبدع فإن النجاة في اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الصالح نسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين من كل انحراف وأن وأي يثبتهم على الحق حتى يلقوه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهد الجاهلين wasalatu wasalamu ala malla nabiyyu ba'da sayyidina wa nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ba'd yan wa musulmi kamar yadda muka ji yau ma kamar kullum hudubar mu a wannan masallaci namu na Abu Huraira da ke wannan gari namu na Bura barkashin wannan kalamar kuma ta mu ta Ningi a wannan jiha ta mu ta Bauchi tana yi mana nasiha ne da faɗakarwa akan abin da ya shafi wata aƙida wacce ta kutso kai a cikin al'umma ta islam wannan aƙidar aƙida ce wadda a guraren da bata fantsama an santa ba ganin ta ake yi kamar wata sabuwa ce ma ko falalliya a irin zamanin da muke ciki muke rayuwa a yanzu wannan aƙida yanwa musulmi aƙida ce wacce ta daɗe ana fantsama ta a cikin al'umma musulmi ana yada ta da neman mabiya don su zo su yi kamu su ma su rike su shiga cikin waɗanda suke kutsawa tare da masu kutsawa a cikin sabawa Allah subhanahu wa ta'ala to yan uwa musulmi wacce aƙida ce wannan aƙida da muke magana ita ce aƙida da muke jin labari ake ta magana a kai na fera ainihin abin faiba ne shine ake cewa fera kai tsaye watakila a hausance fera shine dai suna wadda ya fi shahara na'am a wannan lokacin da muke ciki menene fera suwaye suka karɓi ferar ko suwaye suka ƙirƙiro ta suwaye suka karɓa suke da'awarta suwaye suke bunsu a cikin fera ɗin to hudubar mu shine ta lakanto mana abubuwa da yake tattare da abun da ake cewa fera da abun da masu bibiyar fera din suka ɗauka suka rike a matsayin aƙidarsu me suke cewa wato ainihin kalmar ta feza da muka ambata kamar yadda ake ce fera su waɗanda suka zo suka haɗa kansu da nufin bari su ƙirƙiro ta saboda su zo da ita wa al'ummar musulmi da sunan musulunci su sun fara ta ne a mahangarsu da kyakkyawan nufi da kyakkyawar manufa watakila ma da kyakkyawan tsari na'am watakila da kyakkyawan tsari me ake cewa feza suka ce shine haske in ka ji an ce fera to ana nufin wai wani haske ne wannan haske ne wannan hasken shi ne wani haske ba irin hasken nan na ranar nan da ta haska mana yanzu muke gani kowa ike iya hangan ɗan uwansa ya gane wane ne wancan ba ko ka gane wancan ban san shi ba dama ba irin wannan hasken ba ne haske ne na na na bob da ake kunnawa suka ce shi ma ba shi ne fera ba ba wannan hasken suke nufi ba wannan haske ne su a ƙarƙashin aƙidarsu wani haske ne na ilhama na'am na ilhama kuma ilhaman nan ba ni ne zan gaya maka ba ba kai ne za ka gaya mu ba ku ne za ku gaya musu ba su ne za su gaya musu ba yaya ake yi suka ce shi ne wai kaifin basirarka ne da ƙwaƙwalwarka da irin nutsuwar da Allah ya maka na arzikin ƙwaƙwalwa shi ne zai sa ƙwaƙwalwarka ta rinka halaro maka girman Allah subhanahu wa ta'ala ta rinka halaro maka soyayya nawa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to muƙaddara yadda suka ambata ɗin nan shi hakan suke nufi wani abu ne da ƙwaƙwalwarka zai rinka nuna maka na girman ubangiji da soyayyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muƙaddara haka suke nufi to idan ya tabbata haka suke nufi bai kai gargarar da kuma za su zo su canja tunaninsu ko kuma akalarsu su juya su fara ce maka kuma har yanzu a ƙarƙashin fera ɗin sun allantar da duk wani abin da ka sani a doron duniyan nan da aƙidar fera ɗin sai su ce maka to yanzu su a ƙarƙashin wancan fera ɗin ta rabu kashi biyu har ila yau me yasa ta rabu saboda irin wannan aƙidun na farko yadda na ambata mana suka ce su wai haske ne wadda Allah yake sama na ilhama a kwakwalwarka in Allah ya soka da rahama ya sama ya ka hararo girman Allah wannan girman Allah da son annabi sallallahu alaihi wasallam ya haifar maka da yawan istighfari da yawan tahalili da yawan tahamidi da yawan takbiri da yawan tasbihi da yawan da yawan kai tai wannan suke rabawa a junansu aje a yi tai su kashi na farko suka ce kashi na biyu a cikin fera su kuma sai suka ce ba su yarda ba sun barranta da wannan aƙidar ta su waɗannan na farko da suka ɗauko su sai suka ce a fera kowa ma Allah ne wa iyazu billah hularka da take kanka Allah ce a gurin yan fera watakila kashi na biyu kamar yadda na ambata domin kun san abin nasu ilimi ne wani ma zai mamaki ya aka yi moto muka sanya yake tambaya muka yi na'am tambaya muka yi Allah shi da kansa yace mana fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota abin in ku ba ku da shi akan ku ba ku san shi ba wannan ta sa dole muka bibiya don mu gane me a kuma faɗakar da yan uwa musulmi to su sai suka ce kowa Allah ne me yasa suka ce kowa Allah ne ko komai Allah ne a da'awarsu a yanzu mimbarin nan da muka hau muke gudanar da hudubar mu da ba mimbarin da ba mu taka mun zo mun gabatar da huduba ba na'am me yasa aka ce ku da kuke saurare kuma alloli ne saboda da ba ku da ba mai hudubar me yasa mai hudubar ya zama Allah a gurin aƙidar yan fera shine shi ma da babu shi da ba a saurara ba wai su duk wani abu da zai baka wata gudunmuwa ka zartar da wani abu to a gurinsu su kawai a haka suka ɗauki wannan aƙidar don Allah yan uwa musulmi mu yi wa kanmu adalci in yanzu aka zo aka ce an samu alloli barjik a cikin al'umma da ba za mu zauna lafiya ba kuma da ba za a samu shugaba ba ba za a samu wanda ake shugabanta ba ba za a samu wanda zai zo i zama yana kan shirya wasu suna kan bata ba har yayi kokarin a kira su su dawo zuwa ga shirya ba duba za mu samu wannan ba to yan uwan musulmi wannan aqida ce tana nan ake ta cusa ta ake bazawa kashi na biyu a cikin su yan feran nan sune wa'anda saboda istighfarin nasu da wancan abubuwa da muka ambata suke yawan yi shine suka sa halewa kansu kana dan fera zaka iya shan giya kana dan fera he ka yi zina kana dan fera ka yi sata kana dan fera ka yi kaza wannan sai ya daina wacce sai ya dace wannan waye zai je gidan su wani a shiga halwa ayi waye ayi mai duk da sunan mene aqida ta fera shedan kawai ya zayyana musu abin da ransu yi kayatu da shi wai a gurin su kayi ta istighfari ya taru ya yi yawa ne to dole he ka dan je ka dan yi zina a can can ka dan saci kayan wancan can ka dan shan giya a can can ka dan wai ai kana da shi in abundance akwai ka tara sosai sai a dan rinka dan maiwa guraben da irin wannan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine irin aƙidar da ake so a kawo mana cikinmu kuma da yawa sun fara samun shauƙi game da irin wannan aƙida ta fera wanda duk wanda ya ɗora wa kansa bin wannan aƙida ya sa a ransa kawai kamar ya ɗauki shirka ne ya rike ram a hannunsa ya nisanta kansa da tauhidi ya nisanta kansa da suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin mu annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da mu wannan ba abun da ya koyar da mu ubangijin ku shine guda ɗaya wadda ya halitta gaba ɗaya shi yasa maluma suka ce duk inda musulmi yake in ya ɗauki kansa ya shiga cikin littafin kanci tsarki mai girma alkur'ani ya zo daga farko bari i karanta aya ta farko da zai ci karo da ita umarni take yi masa da aikata wani aiki ayar da za ta zo ta biye wa wannan aya ɗin kuma hani take yi masa da wani abu da take hani a kansa domin kar ya je ya fada ya shiga wani irin hali wadda kuma ubangijinsa zai ji bai gamsu da shi ba wa'annan ayoyi ne waɗannan su ne suna nan a cikin sura ta biyu alkur'ani allah madaukin sarki ya ce mana ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane kamar kuɗin nan gamu a matsayin mu na mutane allah ya ce ubudu rabbakum ku yi bautar ku zuwa ga ubangijinku shi kadai hanyar Allah guda ɗaya ce da ka ji kana ƙoƙarin ɗaukan girman Allah ka haɗa da wani wallahi ka kauce kan hanya shi yasa alƙur'aninmu ne annabinmu ne ya zo mana da shi kuma shi ike gaya mana da Allah ya ce ibudu rabbakum ku yi bauta zuwa ga ubangijinku ku bauta masa sai ya ce allazi khalaqakum kun ji dalilin ku yi bauta shine wanda ya halitta ku ai kowa ya san ba kai kai kanka ba ni na san ba ne na kaina ba kai ma ka sani waye yi ka babana ne ba babana ba ne kai ma haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halitte ka ya ce kuma wallazina min qablikum shi ne kuma ya halitti waɗanda suka gabace ku in ka ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tafi a gabansa akwai annaba guda 24 manzanni wanda Allah ya turo dukansu ba iya su ake turowa ba ana turo su zuwa ga al'ummominsu ne su zo su faɗakar da su ne ake nufi da su Allah ya ce to su ma mu muka halitta su ba ku ne yanzu ba don wani ya tashi watakila ya sha ruwan sanyi ya ji iska ta busa shi ta ni'ima sai ya ce anya duk duniyan nan a ce Allah ne ya halicce ta to Najeriya ma mu nawa ne subhanallah wallahi ta'ala Allahu amma ya kulu zalimuna ulluwan kabira Allah ya girmama akan wannan ya ce in kun yi mar bautar kusan shi halitta ku me yasa za ku yi bautar kuma yace saboda mene la'allakum tattaqun ko saboda ku samu bin Allah din da takawa cikin jin tsoronsa a matsayinsa na wanda ya halitta ku akwai bambancin da ya kamata abin halitta ya gane akan wanda ya halicce shi to wannan umarni kenan a ƙarƙashin wannan maluma na tafsiri sai suka yi mana bayanin irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana me ake so mu a hadisi kuma ingantacce yake ce mana ma na haitukum an hufajita buhu wa ma amartakum bihi fa'atu minhu mastadatu yace abin da duk na hane ku to ku nisance shi kun ga magana ne na hane yace inda kuma duk na umarce ku ko muka umarce ku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin umarni ne da umarnin wa da umarnin Allah subhanahu wataala to wannan hadisin ya dunkule ayoyin da na yi magana ne domin ci gaban wancan da nake ga mana din ayar da ta zo ta yi hani shine inda take ga mana mai Allah ya yi mana ma bayan ya halice mu allazi khalaqa lakum allazi ja'ala kai allazi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa bina'an ko wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun wannan ita ce ayar da ta biyo baya ta nuna mana har ila yau Allah din in kana ga har yanzu da aka ce maka halittar baka gane girman halittar ka da Allah ba sai Allah dan ya ƙara fayyance mana ya ce shi ne wannan wanda ja'ala lakum al-arda firasha ya sanya muku ƙasa a shimfiɗe ba inda za ka je takawa ƙasa ta ce baka isa ba Allah ya hore maka wannan ko akwai babu da ƙafa ne a abin hawa ne a waye a meye a kwance in ka ce a rigingine za ka tafi ƙasa ba za ta ce kayi kaɗan ba Allah ya ce ni na shimfiɗa muku na sanya sama ta zama gini ga ta nan kuna ɗaga idan ku iya kallo yanzu a bisa ƙadarar mu da Allah zai ce in ji Allah ta kife ta sakko ta rufe yaya kuke zato wala ko kaɗan ba wani abu da zai da zai samu ragowar iko ko wani motsi idan Allah ya umarnin sama ta wado za ta kifa ko me ta halakar da shi Allah ya ce mu muka shimfada sama in baka gane ni'imar ba har yanzu ya ce muka yi muku ruwa wanda da ruwan kuke samun tsirran ku in kun shuka suke fitowa har arzikin ku yake haɓaka duk daga ga gurin Allah ne subhanahu wata'ala amma duk wannan bai ishe mu ba saboda gidadanci ka zo ka ce wai za ka ɗauko wata aƙida ta wai fera kana yi wa Allah kishiya kana ɗora wani abun nan na daban Allah ya ce fala ta ja'alu lillahi an dada wallahi kul a hirɗin ku kuka ɗauki kishiyoyi kuka ce za ku saka wa Allah wa antum ta'lamun alhali kuna sani kun zo an muku bayani ga yadda aƙida take as-sahiha ga yadda annabi yayi ta bayani an nuna muku yadda za ku nemi ilimi ku yi aiki da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuka yi kuka gudu me yasa saboda kuna kallon duniya kuna kallon sharholiyar yanzu nan Allah ya ce to ku sani ai inna shayatina layuhuna ila auliya'uhum ko la yujadilukum shi shedan shi yake zayyana muku irin wannan yake muku ishara amma suwa yake wa isharar shine masoyansa Allah ya ce masoyansa yake wa ishara in baka shiga da'irar da shedan ya fitsare ka ba wallahi ba yadda zai zo i zayyana ma wai ka ce wai wai kana kallon kanka a matsayin Allah ne kana fitsari kashi ka ci kana jin yunwa ka sha ruwa ka yi wasu abubuwa na tasarrufin neman wani abu da za ka yi rayuwa amma kana cewa wai kai Allah ne ko kana allantar da wani waye wai kai wai sayyadi ko waccar wai sayyada ana tiwa yayan mutane ciki da sunan wai fera aqida wai da ake ci wallahi 'yan uwa musulmi mu shiga taitayin mu mu tsaya tsayin daka in ana maganar aqida wallahi ba a daga kafa a maganar aqida dan duk wani abu da ka sani ka iya zuwa gaban Allah da shi na laifi in ba haƙƙi ne na wani akan ka ba in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana iya gafarta maka amma wallahi ban da shirka ka mutu ka je gaban Allah da shirka ka taɓe abinda bature yake cewa sorry ko to sorry kai kan ayyuwa sorry duk abin da kai da shirki wallahi Allah baya sauraron wannan al'amari in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma Allah ya tabbatar mana alqur'ani to yan uwa musulmi wallahi mu yi kokari Allah ubangiji shine yayi mu shi ya halicce mu shi ice ga yadda ya kamata mu yi duk wata aƙida wacce za ta kauda mu akan turba madaidaiciya ka taka mata nesa ka kuma kira iyalanka su taka wannan nesa wai yanzu ta kai gargarar da hadda biyu ne wani zai zo ya ce to ba ana cewa wani yan to ni na zama dan fera to ka zama dan fera a ci lafiya amma dai mu dai ba za a tuhume mu ba mu gaya maka gaskiya ba saboda kullum na sha faɗa mana duk mutumin da kuka sani a ƙasar nan yana da inda nan ya ɗauka gun da yake zuwa ya yi ibada to nauyin inda kake zuwa ne a faɗa maka gaskiya tsakani da Allah ran da za a zo a tsaye a gaban Allah malam imam sani haka dai ɗebo jama'a saro gurin Allah subhanahu wata'ala in an je gaban Allah kuma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aka yi aka yi aka yi ina kuka samu su ce malamin mu wani shi yake karantar da mu ya aka yi eh haka ni ne mun yi kokari ya Allah a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haka kace haka ka karantar shine mai shaida na karshe shine mai shaida idan annabi ya ce eh haka muka karantar shikenan a karba an ba inda ya ce ba za a wannan ba haka malam ahmad haka malam sunusi anan zai jagorance mu wallahi kowa dai tafi a ƙarƙashin shugabansa ne ba wani dan banza tantirin dan iska da zai ce wai shi ba wala duk inda ka san waye kai in iskanci ka ce ai akwai shugaban ka iskanci ita fere yanzu ba shugaba suke da shi ba kuma da awa suke yi to yan wa musulmi mu yi kokari mu yi ta yin aikin da zai kiyaye mana akidar mu wannan aƙidar da muke kallo a addinin musulunci babu wani abu mai tsada irinsa aƙida ita ce komai in ka rasa aƙida to wallahi ka rasa komai a addini dan haka wa musulmi tauhidi ya zama sak shirka sam sunna ta zama sak bid'a ma sam muna addu'ar Allah ya karba mana Allah ya datar da mu to a ƙarshe yan wa musulmi kamar yadda muka gani lokaci yayi za mu tashi mu yi sallah amma kafin mu tashi yin sallah mun ga yadda ake ta gudanar da ayyuka na wannan masallaci namu din kuma alhamdulillahi ko da zo kwamati suna bani report na yadda aiki yake ta gudana suka ce alhamdulillahi wancan kwano ma da muka abin nan din a ranar ma da ta gabata na juma'a aka samu wani matashi shi ma ya yunkuro ya zo ya ce nawa ne kudin bandar ɗan shi ya ɗau nauyi aka gaya masa suka ce take cire ya ba su Allah ya saka masa da alheri a bayansa wasu yan uwa su ma sun yi ta zuwa suna kawowa gudunmuwa to gudunmuwar kuma ita ce take ci gaba da ayyuka din abin da suke tabbatar mun shine yanzu a ƙasa kwata-kwata duk wannan ayyukan da aka yi ta yi abin da kaɗai ya rage outstanding na bashi da ake bin masallacin nan dubu sittin ne Allahu akbar Allah ya karɓa mana kun ga ai mun yi ƙoƙari suka ce abin da aka yi nan dubu sittin ya rage sai aikin silif da suke so su sako a gaba gashi nan za su zo shi ma a sa a gaba sai fenti da za a yi bayan filista in an yi silif din gashi nan za a yi filista da ragowar ayyuka na haraba da sauransu ɗazu duk dai a kwamitin suke gaya mun har maganar kofa ta baya da suke ta shiri na cewa waɗannan guraren na haraba din za a sassaka kofofi baya ma an toshe mu din ne dai masallatan ake ta korafi da complain na yadda masu fitowa ta baya aka toshe shi din ma sun ce sun yi maza insha Allah za a huda kofar kuma bi izinin Allah za a sa kofa dama sun toshe ne saboda ana bi ba tare da dalili ba to za su bude kofar suka ce kuma za a sa ram a gun insha Allah ta yadda in ma lokacin da aka zo juma'a aka bude in an gama amfani da gun a kulle ran da aka zagayo a bude yan uwa musulmi mu yi ta kokari wannan shine abin da za mu ajiye saboda gobe kiyama in mun yi wannan mun taki da gobe ne Allah ya ba mu ikon taki don gobe to a ƙarshe har ila yan musulmi mun zo gashi yau mun fara halalar goman ƙarshe wanda a ciki akwai manyan abubuwa guda uku na farko maluma suka ce Allah madaukakin sarki alqur'ani yayi rantsuwa da wannan dalare guda goma waɗanda suke na ƙarshen Ramadan maluma suka ce su ake nufi wasu daga ciki suka ce to saboda darajar su ne Allah ya yi wannan rantsuwar abu na biyu wadda na ambata a uku din shine a cikinsa ake dacewa da samun daren lailatul qadri shi ma lailatul qadri din suka ce in bawaye kokari ya riske shi yana mai ibada da neman lada a gurin Allah to ya fiye alkhairi sama da bautarsa ko ibadarsa na watanni dubu wannan nassi ne na alqur'ani dan haka yan uwa musulmi mu yi kokari mu rabauta abu na uku shine addu'a wadda nana Aisha uwar mu mu'mina insha Allah ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da na dace ko wani ya dace ya yi karo da daren ko ya tashi da nufin rayar da daren wacce irin addu'a ce wadda ya kamata ya rinka yi ba kudi ake nema ba annabi ya ce mata abin da ake yin addu'a shine allahumma ko innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna wannan ita ce addu'ar da za ka yi ta yi na yi ta yi kuma ku yi ta yi wannan shine abin da ake nema wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi karim mu salatin juma'a